أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك أولئك هم الكاذبون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب الأوداب وصانه من شيل اللحم وفروع المحم وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنواع شروره أما بعد أموى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin asabar sha uku ga watan ramadana hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka a Alhaji Halilu Danya Community Center wacce take nan Dogire Jimeta jihar Adamawa domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar domin ya zama shiriya ga al'umma littafin da duk wanda ya riko da shi ya dinga ganin alkhairi da albarka kenan a rayuwarsa littafin da riko da shi da karanta shi da aiki da shi yake haifar da farin ciki da natsuwa da annashuwa sannan kuma ya zama gatan bawa duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana ƙaunar wannan littafi nashi mai albarka ya ƙara mana bayyanar albarkarsa a cikin rayuwarmu da haskakuwa da haskensa da yi masa kyakkyawar fahimta fahimtar da yake so a yi ma littafin sa subhanahu wa ta'ala sannan fahimtar da za ta ƙara mana kusanci ga Allah ta ƙara mana tsoronsa ta tsabtace zukatanmu da tunaninmu da ɗabi'unmu daga duk wani datti ko kuma abin da Allahumma amin idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun fara tattaunawa a kan suratul al-munafiqun inda muka ɗan koro bayanai waɗanda suke da alaƙa da wannan ɗabi'a mummuna wacce a al'adance ake kyamarta take zubar da mutuncin mai aikata ta take mai da babba ya zama ƙarami take mai da mai daraja ya zama maras ita take mai da wanda ake kimantawa ya zama fafa dole ya faɗi babu ɗabi'ar munafunci munafuncin nan ko ya kasance munafunci na zuci na aƙida wanda yake da alaƙa da addini yake da alaƙa da haƙƙin Allah da haƙƙin manzonsa sallallahu alaihi wasallam da haƙƙin littafin Allah wanda wannan shine jagora a babu munafunci duk lokacin da zuciya ta taskanta irin wannan munafuncin to ba yadda za a yi wuyan mai wannan zuciyar kuma a siffanta ta da cewa rigar musulunci na kanta saboda raba gari ne da addini munafunci wanda yake da alaƙa da addini munafunci da yake da alaƙa da haƙƙin Allah da haƙƙin manzansa da haƙƙin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya kasance munafunci na ɗabi'a munafunci na yau da kullum wanda shi kuma yana mai da al'umma ta zama koma baya yana kawo sawarwarcewar al'umma ya hana ta ci gaba yana kawo rushewan ginin al'umma da yagewar rigarta fa in yanzu nifaƙo diyara qaumin fa maw'iduhum halakun wa indithar haka mai hikima yake cewa fa in yanzu an-nifaqu diyara qaumin duk lokacin da munafunci ya kawo farmaki a- ga wata al'umma fa maw'iduhum halakun wa indithar ka ba su wani lokaci gobe jibi gata za ka ga al'amuransu ya lalace za ka ga ba inda za su je a fannin ci gaba ko kuma samun wata ɗaukaka. shi yasa daga cikin abin da ya sa musulunci yake aibata ma munafunci ta ɓangaren ɗabi'a munafunci ne da kullum shi ne a daidai lokacin da ake so a samu ɗinkewar al'umma da dunkulewarta da ci gabanta da zamanta tsintsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya to shi munafunci yana kishiyantar waɗannan abubuwan da yana rubuta su kana tare da kai da muhammadu da ɗanladi da tanko kuna sallah tare kafaɗa na taɓa kafaɗa a zahiri ana ganin zukatanku a gina suke ta babin ƙaunar juna da san alkhairi da juna to munafunci sai ya zo ga ku a zahiri kuna mannewa a sabu amma kowa zuciyarsa ta farfasa take yi akan ɗan uwansa kowa yana so ya ga wallan ɗan uwansa ya ga zamewarsa kowa a can cikin birnin zuciyarsa yana fata ina ma da wani bala'i wata matsala za ta fada masa to ina al'umma za ta ci gaba da wannan sura da wannan yanayi ta san ba inda za ta ci kuma wancan munafincin babba wanda ya shafi aƙida ya shafi addini samuwarsa a zuci ita take sa a raina ma ƙananan ƙaramin munafinci sai ya zama na wannan ai kamar shayin kurɓa ne da safe da rana ba wani abu ne sun issue ba wani abu ne mai girma saboda an riga an ɗauko jakon babban munafunci wanda yake da girma yake kafin mu ci gaba a karin makalla a karanta mana ayoyin sai mu ci gaba da shi kuma
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا
Thank you. da lalle kai manzo ne eh wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya san ka kuma ya san ne ka wasu da shi ya mai kuka kai da kana sai kai na sa masa sai dai wallahu ya shafa inda munafiqin kare Allah subhanahu wa ta'ala shi da ne akan cewa can cikin biranen zukatansu babu komai sai karya a zahiri magana da suka faɗa daidai ce cewa in na karar su sai dai shahadatu bi qalbihim annaka rasulullah ka yace shaidar da zuciyar su take cewa ta yi na cewa kai manzo ne wannan shaidar ta yace amma tabbatar da cewa kai manzo ne ba ka alamu ne daga wannan haka saboda haka anan lafazin su gaskiya ne amma kuma zuciyar su karya ta zuciyar tana karyata abin da suke fara amma ga shi kuma a zahiri na rantsuwa suke yi. Na rantsuwa suke yi. Watakila suna cewa munafincin bakon karya munafiki tana farawa ne daga can da ya fara da su ƙaryar munafiki tana farawa ne daga can da ya fara da su da kaji ya fara da su wato daga nan an fara seta sinadaran ƙarya ke wanda ake so a auna maka da wani zuciya ta ka- ta gaba me yasa zai rantse saboda a can cikin zuciyar da zuciyar ta taɓa sanin ƙarya take yi to tana neman sinadaran da zai cicciɓa cicciɓa magana ta domin a yi da ita mamayinka tana neman abin da zai taimaka a gane cewa abin da take faɗa gaskiya ne. Mukarinta, ku ce za a yi rasuwa. Su kansu mutanen nan da suka zo, a matakin farko ba yi tafi ku ce na shaɗu ina da rasu. Mun gane, amma abin da rasuwa suke kira kada wuri ko hanyar kula wuri. wanda yake a firgice ya sanya rigar kariya ya kuma yake da tafarfakunsa da abubuwan da cikin yake yi ya kuma yake ce ni ne ba da gaskiya wai ba ba gani na mukarinsa shi ne abin da suke kun zo to me yasa kun kaɗe za mu ce cewa wallahi na karar su to ku yi shi mana ita a kan yasa sai ku faɗa amma mara gaskiya ko a cikin teku sai ya yi sai ya yi zuba kuma yadda yana cikin teku kuma za a zuba a kan teku shi ne abin da ya sa ya samu wadanda wallahu ya shaɗu inna munafiqina la tariqun اتبعوا ايمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله الله سبحانه وتعالى يجب سلفك sun fiki rantsuwar da suke a matsayin wata garkuwa da za ta kare su daga abubuwa guda biyu ko ko abubuwa guda abu na farko ta kare su daga ƙaryar da suke yi domin a gargaɗa su ko kuma suna rantsewa domin rantsuwar ta zama garkuwa ta gare su kada mutuncin su ya zube a cikin al'umma ko kuma suna yaudarar kansu da ɗauka cewa idan suka rantsi ko da a kan kariya ne tun da sun yaudari mutane da zahiri haka ma za a yaudari da aikinsu sai rantsuwar ta zama masu garkuwa a gobe kiyama wannan ita ce ma'anar يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشركون sai mu koma farkon farkon laye tare da ci gaba da tare da da muka ko sai kuma hanyoyi kamar da muka sa sanadiyyar saukar waɗannan wannan sura mai albarka bishiyar munafunci a cikin al'umma ya ba ta ruwa kuma ya girbe ta wanda shi ne mai importing da exporting shi hada-hadar munafunci shi ne jagora a kan munafunci عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول يا سلطان المسلمين يا سلطان المكرم صلى الله عليه وسلم يا سلطان المسلمين فأتى ما سلطان daga cikin abin da ya kamata a mata shi ne mai sirrin tsananin tsanar abin tsanar da ya yi musulunci da magana masu sarari da ne me dalilin dalilin me sirrin wannan tsanar da ya yi magana masu sarari da musulunci daga cikin dalilai shi ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ko kafin ya zo akwai yaki cikakke tsakanin kabilun da suke Madina daga cikin waɗannan kabilun akwai alfawus wa kazat kullum ana yaki tsakanin ana rashin jituwa ana ɗauki madadi tsakaninsu to a daidai lokacin da manzara masu zama a yi wasallama aka umarce shi da hijira zuwa madina sai ya yi dace da ma'ana lokacin ya yi dace da yaƙi ya raba tsakanin kabilar abus wa khazraj waɗanda suke zaune a garin madina sai aka yanke shawarar cewa abin da ya kamata ya zama samu jagora daga cikinsu ya zama shi ne jagora tsakanin kabilun wanda ake tsara zai ɗinka barakar da take tsakanin su wannan ya sa sai ake shawara aka ce to abdullahi ibn ubay ibn salul shi ya fi cancanta da wannan matsayi kamar ka ce zai zama jagoran al'umma a madina ko fiye da gwamna Mmoja aliyekuwa zamani Madina ni katika kabila Yana da rassa waɗanda suke garuruwa. Mun fahimta, kila ma har su harba irin su tabuk da wasu wajaje da su haibar da sauransu. To, ta Allah ba tashi ba. a daidai lokacin da aka gama shiri aka kintsa ana ganin cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul zai samu wannan jagorancin kwatsam sai manzon Rama sallama ya zo garin Madina wala as-sabahu fa at'iu al-qindila garin Allah ya waye me kake yi da aci balbal kuma rana ta fito me zaka yi da kendir mun fahimta sai abinda ko kuma rigar mulkin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya shirya ya dinka kila ya shirya sawa sai ta ruguje sai zama babu ita to tun daga nan wannan ita ce dan ba matakin farko foundation na tsabar karar tsana da ya dora ma musulunci da manzan rahama sassalam to shi kuma musulunci gaskiya ya zo ya tabbatar ba mulki ba manzan rahama sassalam bai zo din ya mulki mutane ba ya zo ne domin ya nuna ma al'umma hanyar gaskiya da hanyar tsira bai zo din a bashi wani matsayi na musamman wanda a zahiri shi ake ma waɗanda suke mulki amma ba tare da biyayya ga Allah ba ba wannan ake bukata ba to wannan ita ce albu'ratul ula mabubbugar farko ta munafunci
Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya kawo farmaki ga addini ta hanyoyi daban-daban. Daga cikin hanyoyin shi ne ya kawo abin da ake kira ah, ya rubuta social solidarity wanda shi ne makamashin ci gaban al'umma. Ya za a yi ya ɗaiɗaita ya ɓalɓalta sahabban manzara masu salon waɗanda suke kewaye da shi daga ci irin abin da yi shi ne lokacin da aka je yakin uhudu ya tattara abokanan shi da na kusa da shi da yaran shi da waɗanda suke yake da faɗa aji a cikinsu fiye da mutum ɗari uku aka tafi yaki sai da ya bari an fara shirin ɗauke ba daɗi kawai sai ya zame da fiye da mutum ɗari uku kaga yana so ya karya lagon musulunci ya kawo koma baya a cikin ƙarfin addini da sahabban manzara masu salam kuma shine abin da Abdullahi bin Ubay bin Salul yayi a Ghazwatu Banil abin nan Mustaliq ko Al-Muraisiya yakin da ya faru a shekara ta a Shaban shekara ta biyar ko ta shida bayan hijiran manzara masu sallallahu wanda bayan wannan yakin ne aka saukar da wannan ayar ko wannan sura wacce take bankaɗo sirrinsu take tona musu asiri a bainar jama'a kuma a tsakiyar rana daga cikin irin abubuwan da Abdullahi ibn Ubay bin Salul yayi munafincin da aka kitsa ma uwar muminai Aisha radiyallahu anha shi ne allazi tawalla kibraha shi ne jagora limamin bata a wannan babu har sai sanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyin tsarkakewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum a suratul nur wannan ya isa ya nuna maka cewa munafincin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya taɓa manzan rahama sassalama ya taɓa mutuncinsa da iyalansa ya cutar da shi kaga wannan ta ɓangaren daraja da martaba kenan da mutunci kamar yadda ta ɓangaren ɗinkewar al'umma ya zabanyar da wasu daga cikin waɗanda suke tare da shi a yakin Uhud da Ghazwatu Bani al-Mustalik to a babin tattalin arziki ma bai tsaya a nan ba sai da ya kafa majalisar munafunci ta ina la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu waɗanda suke tattara sadaka suke kawo zakka suke kawo kaza a kawo wajen manzara masu sana a kawo baitul mali domin gudanar da daular musulunci kwatsam sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya tayar da ya kunna wani a ci balbal din munafunci yace kada ku ciyar da waɗanda suke tare da manzara masu zan kar ku rika bada sadaka kar ku bada zakka hatta yanfudu ku bar Muhammadu da waɗanda suke kewaye da shi har su arce dama abin da ya kawo su din ɗayar tsabar da suke samu kaga ya tuhumi imanin su ta wani bangare sannan kuma ya kawo matattalin arziki barazana na daular musulunci wanda wannan yake ƙara tabbatar da maganar mu ta baya cewa munafunci idan ya yi zuciya ɗaurin minti to baya barin wani lungu face sai ya shiga cikinsa. Malakan nifaku qiba'ahu fatata'laba wa aba samahata lukmuhu fastaklaba fatara gururan zahiran min tahtihi kanadun fi min tahtihi nakadun ف... ف... فقبح شاهدا ومغيبا haka ibn rumi yake cewa ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan laraba da yake magana a kan mutanen da munafunci ya yi ma zuciyarsa tatutu yake cewa malakan nifaku iba'ahu fata ta'laba munafunci ya ma zuciyarsa da ɗabi'unsa katutu fata ta'laba sai ya zama wani dila sarkin waye wajen ɓoye munafunci da bayyana gaskiya. Amma ta Allah ba tashi ba, da ya tsaya a dilar da kila ya ɓoye wani abu amma munafincin ya dinga ruruwa ruruwa a cikin zuciyarsa fa abas sama hata lu'muhu fastaklaba duk wani abin da shi ne mutunci da karamci da dattako da sanin ya kamata sai ɗabi'unsa suka ƙi karɓa fastaklaba sai ya zama kare shi kuma kare ba ɗaya yake da dila ba dila za ta iya zuwa sirr ba ta san ta zo ba amma kare in ya zo sai ya yi haushi to haushinsa shine bayyana munafuncinsa ta ina munafuncin ya bayyana قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون sannan kare mai masifar kwaɗayi ne da san abin hannunsa sai bayyanar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a matsayin kare sai ta bayyana a lokacin da yake nuna tsananin kwaɗayi da rowar cewa kada a ciyar da sahabbai waɗanda suke tare da manzon rahama sallallahu har yanzu ya ƙara bayyana a matsayin kare ta babin ɗabi'u kare mai in tahmil alaihi yalhaq aw tatruku yalhaq ko ba za ka san me za ka yi ka sanya masa farin ciki domin ya yadda ba duk irin yadda aka bi domin a bayyana musu gaskiyar musulunci in tahmil alaihi yalhas aw tatruk yalhas har yanzu dai bata canza ba ya da daddare munafunci da rana munafunci kullun haka yake kamar yadda kare shashekarsa ba ta canzawa daga yanayin da yake ciki mun fahimta sai ya ce fa'ata fatara gururan zahiran min tahtihi nakadun fa qubbiha shahidan wa mughayyaba yace sai ka rika ganin nuna isa da kasaita da jiji da kai irin ta Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a yaushe ya nuna kasaita da isa lokacin da yace la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-azal muka koma garin Madina mai isa da kasaita sai ya fitar da kasaitacce wa yake nufi yana nufin manzara masu sallar da sahabbansa Allah ya ƙara tsinuwa gare shi ina girman kansa da kasaitarsa ta ƙara bayyana lokacin da munafuncinsa ya bayyana kamar yadda za mu zo mu ji a kusa wasu daga cikin sahabbai masu kwaɗayin shi da rahama wanda suke kyautata masa sosai suka ce kai sauri ka je ka tuba wajen manzara masu sallah ka roƙi alfarmar ya roƙa maka gafarar Allah sai ya yi daga kafaɗarsa ya ce na shi ba zai yi wannan ba wanda wannan shine ake nufi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawwa ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun Allah ya riga ya san zuciyar sai aka yi mata stam sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul bai je murin as ko yana ne duk abin da zai yi sai ya bashi negative interpretation sai ya bashi mummunar fassara to wai din sahabbai almuhajirun sun fara gaba su ne a farko a wajen rijiyar kawai sai aka kista a shanar munafunci aka ce ai suna so su nuna su ne a gaba suna so kaza suna so kaza kamar ma ya za a ce waɗannan waɗanda wani munafiki sai fara cewa waɗannan waɗanda suke ɗan ƙauye ya za a yi su fara kaza ya za a yi kaza to daga nan sai aka kista a shanar munafunci to sai can daga baya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da wasu da wasu daga cikin makusantansa munafikai sai suka dan tsubbace gefe haka suna tattauna ba su lura ashe dan yaro saurayi a lokacin Zaid ibn al-Arqam yana kusa ba yana jin su sai shugaban munafikai sai ya ce la in rajana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-adl yanzu kaga waɗannan da suka zo jiya daga garin mata sun zo a bushe ba su da yadda za su yi muka ba su abinci suka koshi har su ne za su rika shiga gaban mu wajen ɗiban ruwa da sauransu to in muka koma shugaban su ma gaba ɗaya sai mun fitar da shi daga Madina hasadan nan da bakin cikin zuci ta kada a cikin hantar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul mun fahimta wanda wannan yake nuna maka masifar hasada bawan Allah me ya sanya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul taka wannan tsanin na munafunci asali hasada saboda yana ganin an zo kamar yana da wata falala da wani matsayi za a ture shi hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al a takaice daga nan Abdullahi ibn Ubay bin Salul sai ya kara da cewa kai in mun koma ma ku daina ba su sadakar da kuke bayarwa ko shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce ya ba mu labarin abin da yake cewa la tunfiqu ala humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaq to Zaid ibn al-Arqam ya ji waɗannan bayanan kuma bayanai ne masu girma ba bayanai ba ne waɗanda za a ce a rufe su a'a duk bayanin da ko duk munafincin da yake da alaƙa da addini ake so a cutar da manzan rahama sassana a cutar da ƙur'ani a cutar da muminai to babu sirri akan wannan fikirta wannan nau'i ne na munafunci ce ma mun gane ko jiya ko yanzu ko gobe duk lokacin da wani daga cikin mutane ya tsinkayi cewa ga wata kitimurmura da wani munafunci da ake ma addini za a cutar da addini za a kawo masa zagon ƙasa kuma zai cutar da al'umma zai cutar da musulmai yin shiru a kan wannan bayan kana da damar kai bayani ko ka isar to yin shiru tarayya ne a wajen babu munafunci mun fahimta a kowane hali ka samu kanka ba irin wannan ake shiru ba ba irin wannan ne ake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bal ya'nika wa rabbil ka'ba wannan da ruwanka da tsakinka da dakiranka da komai naka da garinka Kun fahimta? Ba a barin wannan. Zai ibn al'arƙam da yake ya fahimci wannan fikimun sai zo ya samu baffansa, sai ya faɗa masa, ka ji abin da na ji wane da wane suna faɗa. Shi kuma baffansa shi ma ya fahimci fikihun sai ya tashi sai ya isa wajen manzara masu sallah. Ga abin da Abdullahi bin Ubay bin Salul fa yake faɗa. Ba a barin irin wannan sai abu ya faru sai ka ce wallahi fa na ji kamar in faɗa a'a. ba wani naji irin wannan babu sirri keta sirri ake shikenan sai saboda me dalili alfarmar da kake da ita alfarmar mutuncinka ai yana da alaka da alfarmar da Allah da manzansa suka baka ne to lokacin da zaka keta alfarmar addinin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da littafinsa to wata kuma alfarma kake da ita wani mutunci kake da ce wata riga kake da ita har da za ta kare ka ai gara a keta ta mun gane shi yasa jama'a duk lokacin da munafukai suka bayyana a cikin al'umma ba a daga musu kafa munafuncin da yake da alaka da addini kuma duk Allah ya bayanin sa a cikin Qur'ani duk an an baje kolin su waɗanda misali za su zo su rika taɓa mutuncin ƙur'ani ko mutuncin sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da kawo mata zagon ƙasa da nuna cewa wani tsari wanda ba na Allah da manzansa ba shi yake da fifiko akan tsarin Allah duk nau'i ne na munafunci mun fahimta da nuna cewa Ƙur'ani da sunnar manzan rahama salasalam ba su dace da wannan zamanin ba, haba muna contemporary abin nan kuna kawo mana conservative views, ko haka ake cewa. muna wannan zamanin wanda kimiyya kaza kaza kuna kawo mana ra'ayin mazan jiya nau'i ne na munafanci ko kuma a zo a kalli wani hukunci da shari'a ta yi kawai sai a datse shi a ce wannan bai daidai da wannan zamanin ba ko kuma wannan akwai fifi misali gadon maza da mata Allah ya jibinci raba shi ce a, an danna haƙƙin mata da sanya cewa namiji kaza kaza nau'i ne na munafanci wannan ko kuma a zo a ce a'a ya za a yi a ce namiji shi yake da jagorancin gida alƙiwama ya za a ce kuma namiji shi ne zai abin nan a'a ai ai ai partnership ne saboda haka ita ma mace ita ma jagora ce ita ma ra'ayinta kai wani lokaci ma a ramma ta sauko ka bi ra'ayinta shine daidai ka kyale naka kaza kaza eh idan akan alkhairi ne bin ra'ayin mace daidai ne manzon rahama su salama da martabarsa da matsayinsa matansa sun bashi shawara ya karba a bainar jama'a kuma ya zama alkhairi ga al'umma don a nuna darajar mace amma waye jagora tun jiya da shekaran jiya da yau da gobe da jibi namiji ne duk wanda ya ce ba haka ba tare da shi akwai nau'in munafunci kowaye akwai nau'in munafunci wanda ya zo ya ce a a juya abin ba haka yake ba me dalili Allah da ya baka hankalin da basirar hasashen to shine ya ce haka ka karɓa sai ka huta duk waɗannan nau'o'i ne na munafunci mun fahimta suna nan da yawa sun fi ashirin sun fi talatin nau'i ne na munafunci a takaice mu koma asalin maganar mu abdullahi ibn ubay ibn salul aka sanar da manzon rama sallallahu abubuwan da ya faɗa sai manzan rama sassala a matakin farko ana zaune da sahabbai sai ya fara cewa ya fara masa mu'ataba irin ya abdullahi ibn ubay zai yi wannan ya zai yi haka sai abdullahi ibn ubay ibn salul ya ji labari to shine sai ya zo ya dinga rantsuwa da Allah cewa shi bai faɗa ba ƙarya aka yi masa ƙazafi ake masa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa hammu bima lam yanalu ko wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un ومنهم من من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون wannan waɗannan ayoyin su wa yahlifuna billahi innahum laminkum duka ishara ne zuwa ga Abdullahi ibn Ubay bin Salul da makamantansa da ɗalibansa a wannan makarantar dora cewa abinda Zaid ibn al-Arqam ya ruwai ya nakalto ya ba da labari ba gaskiya bane ko dai ya zamana akwai wata sarkakiya tsakanin su dai ta sa aka faɗi wannan ko kuma bai ji da kyau ba ko kuma aka dai dinga ba da wasu uzurrurruka amma da yake Allah mai bankaɗo sirrin munafukai ne ba a bari sai ga manzon rahama sallallahu a lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya zo ya ƙaryata abinda aka faɗa ya dinga rantsuwa shi kuma Zaid ibn al-Arqam kun ga shi ya bada labari to wannan sai ya zama na kamar an taɓa mutuncin shi ne na cewa kayi ƙarya kenan sai da ya zama na ko fita daga gida sosai bai iya yi kaga waɗanda suka san mutunci to ina ga wanda zai zo ya ƙaryar a social media ta mutum miliyoyi su zo su gani gobe kuma ka ganshi ya ƙara kafawa yana ƙara bayani kuma ba jin kunyar Allah jiya da shekaran jiya kaga masu tarbiyya kenan waɗanda suka san dattako suka ƙoshi da sanin ya kamata har wata rana manzon rahama sallallahu aka saukar masa da waɗannan ayoyi sai ya ga zaid ibn al-arqam da ya ganshi sai ya ɗan kama kunnen shi haka ko ya ɗan taɓa kafaɗansa sannan sai ya masa murmushi abubakar radiyallahu anhu ya hango shi sai ya zo ya ce masa me annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka ya ce ya dan kama kuɗina kuma ya ban murmushi ce alama ce ta alkhairi umar ma ya tambaye shi ya ce ga abin da ya faru can bayan wani lokaci sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi ya zo sai aka karanta waɗannan ayoyi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah zaid ibn al-arqam yace saukar waɗannan ayoyin da bayyana gaskiya ta farin cikin da na samu in za a bani gabas da yamma kudu da arewa na duniya gaba ɗaya bai isa ya bani wannan farin cikin ba mutanen da jama'a ba su san su yi ƙarya guda ɗaya ba fa ballantana har a naƙalto a ce sun yi ƙarya saboda sai ya zama aibin da zai rika taɓa shi har jikokin shi da tattaɓa nasa mu kuma yanzu da ita muke ado subhanallah Allah ya tsaftace ɗabi'un a takaice daga nan sai dama ƙarya fure take ba ta ƴaƴa sai ƙaryar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ta bayyana sai ginin shi da aka yi akan bola ya ruguje fa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim so daga nan sai munafincin nashi ya ƙara ƙaruwa me dalili kamar yadda bahaushe yake cewa ai ya kwashe kayan shi a gaban manzara to inda zai zo ya karyar an riga an bankaɗo sirrinsa kuma an buga stam akan munafincinsa to kaga yanzu sai dai ya ƙara ɗimaucewa ya firgice ya ƙara kutsawa cikin dokar dajin munafinci da bata shi yasa da abin ya faru aka ce ka je ka nemi gafarar ka je ka nemi alfarmar manzara masu sanar ya roƙi maka gafara sai mene sai girman kai ya ƙara ƙaruwa ƙari akan girman kan da yake da shi na jiya da shekaran jiya kissarsa tana da tsawo amma a takaice daga cikin abin da zamu iya ƙarawa shine manzon rahama sassana ya masa kara da kyautata masa zato a farkon al'amari kafin munafincin nasa ya bayyana da munafincin ma ya fara bayyana manzara masu salar kullum yana kyauta zaton cewa kila ya iya musulunta kila ya iya dawowa yana rashin lafiya har ƙarshen al'amari a shekara ta tara kafin manzara masu salar ya yi wafati da shekara ɗaya fa kenan amma manzara masu salar yana zuwa ya duba shi kai har sai da ta kai ɗansa ɗansa abdullahi junior kenan because suna da suna iri ɗaya ɗansa sunan shi abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul to kaga abdullahi senior da abdullahi junior kenan to abdullahi junior karamin kenan wata rana sai da ya ce ma manzon rahama sassana ya ya, ya manzon rahama sassana cutarwa wannan mutumin gare ka ta yi yawa ka bani dama in zo maka da kanshi kun gane magana ɗa ne fa yake neman izini a bashi dama ya zo da kan mahaifinsa من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ka gane wannan stamp din na cewa Allah ya yarda da su wai me suka yi ne suka cancanci haka mahaifi ba wai ba wai a al'ummar yanzu ba kana buƙatar ka san larabawa da yadda suke ɗaukar mahaifi kowace al'umma tana girmama iyaye da amma wato ba wai shi wanda zai kashe mahaifin ba kabilar da a cikin ta da zai kashe mahaifinsa to kila sai an sai an daina aure a wannan auro ƴaƴan wannan kabila za a ce ai al'irqu da sasin jini zai iya tsinkewa ya biyo saboda haka ba mu yarda mu hada jini da su to amma saboda imani ya samu wajen zama a sasannin zuciyarsa ka ji abin da yake cewa ka bani dama in zo maka da kanshi ya ce a'a kar a yi haka ba wannan ba madinar ma akwai lokacin da abdullahi jiniyo ya hana abdullahi siniyo shiga abdullahi jiniyo bawan allah dan aljanna abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salu kaga yanzu waye siniyo din jiniyo shine siniyo shine sahabin manzon rahama sallallahu alaihi wancan ba sahabi bane kaga shine siniyo ke na wa yukhrijul hayya min al-mayyit a takaice lokacin da labarin wannan abubuwan da Abdullahi ibn Ubay bin Salul ya faɗa ya watsa a cikin Madina kuma aka saukar da waɗannan ayoyin shi senior a suna amma jiniya a al'amari baya Madina dan nashi shi ya zo ya tare kofar shiga Madina inda ya san mahaifin zai shi zai bi ya ce wallahi lan tadkhulaha hatta ya'dana laka rasulullah sallallahu alaihi wallahi ba za ka shiga ba sai mai garin na asali sai ya baka dama ka shiga ina maganar la yukhri jannal a'azzu min hal adal ga dan shi wanda ya fito daga tsatsan shi yake cewa madinar ma ba za ka shiga ba sai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka dama ka shiga kuma ya tare ya ce wallahi baka isa ba aka yi ta tatabarza har sai da labari ya ishe ma manzon rahama sallama ya roƙan ma mahaifin alfarma cewa ka bar shi ya shiga ce to yanzu kam za ka shiga da izinin annabi ba don kai ba sahabbai fa kenan jama'a sahabbai ke Allah ya dada su Allah ya haɗa fuskokinmu da tasu Allah ya azurta mu da samun babban rabo duniya da lahira ta sanadiyar haskakuwa da hasken da suka iso mana da shi daga manzon rama sassana to kaga yanzu reshe ya juye da mujiya kenan waye a ƙasa waye gari ya waye masa shi sai ya sa manzon rahama su salama bai bar duniya ba har sai da ya ga gawar shi domin a tabbatar da inna shani aka huwal abtar ƙarshe ya zo amma duk da haka wato kai sallallahu alaihi wasallam shi kanshi mutunci yana koyon mutunci ne daga mutuncin annabi sassana Allah karamci shi ma ya samo karamci ne daga karamcin manzara annabi sassalama wata rana wannan fa wanda ake cewa wallahu ya alamu innaka la rasulu wallahu ya shadu innal munafiqina lakadibun wanda ake cewa menene تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم الله بزي masa gafara amma da manzon rama sallama ya je gaida shi lokacin bai da lafiya sai ya roki alfarmar cewa da Allah idan ya mutu manzon rama sallama ya dan bada rigarsa ai masa litafani da ita manzara masu salam kuma yi bayan ya rasu ɗan abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul ya zo ya abin nan har wasu daga cikin malaman tarihi suka ce manzara masu salam ya yi masa wannan ne domin kada ya zama na abdullahi bin ubay bin salul yana da wata alfarmar da ya taɓa ma annabi sallallahu wanda annabi bai biya shi ba me dalili saboda a gazwatu badr abbas ibn abdulmuttalib kun san dogo ne kyakkyawa ne dogo sosai to yana buƙatar riga da zai canza ko ya sa to sai zamana ba wata rigar da za ta yi mai saboda yawanci in ba irin su umar ko abin nan su amur bin al'as ba ba wanda suka kai shi tsawo to shi kuma abdullahi bin ubay bin salul shi ma shar ɗaiɗe ne ko za a ce dogo ne shi yasa ake siffanta shi a cikin siffansa in bracket haka ake faɗa kana a wasiman jasiman sahihan fasihan zaniqan lisan haka ake faɗa amma din na banza kana dasiman mai jiki ne mai tsawo wasiman kyakkyawa sahihan lafiyayyen ingarma giant kenan sannan fasihan in yana magana mai sauraro kunnen ka nawa biyu ƙara na uku ka sha labari haka maganarsa take me ke tabbatar da wannan wa in ya ƙulu tasma li Allah ma ya tabbatar da fasaharsa yana da wani irin harshe na fasahar da in yayi magana a'a ai baka isa ba sai ka saurare shi baka san san da zaka ce misali in a yanzu ne kawai sai dai ka ji kana mai tafi saboda fasaha amma a banza zaliqal lisan in larabawa suka ce zaliqal lisan shine bahaushe ke cewa mu yana da zalaka ai larabci ne ma'ana wanda saboda fasaharsa da kai ka ce maganarsa tana da wata amo dodon kunnenka ai yana da ganga ko da yake jin daɗin sauti ɗas ɗas ɗas to haka za ka ji maganarsa tana shiga cikin kunnuwarka saboda fasaha amma duk a kan bolar munafunci wanda wannan yake nuna maka cewa ni'ima da alkhairin da kake da shi yana da daraja ne idan suka dace da imani da bin sunnar manzara masu sala kuma aka yi amfani da su wajen neman yardar Allah to a lokacin annabi sallama ya roƙi ya nemi abdullahi ibn ubay bin salul ya ya bada rigarsa din baffansa abbas ya amfani da ita mun gane to yanzu shi ma da ya nema kaga yawa an yi balancing equation kenan so ya taba ma nisa salama wani kyauta wani mutunci to an biya ka ba ka da wani abin da zaka roƙa zaka nema kuma ka ce ai na kaza hasali ma kai yanzu da ka nema saboda yarda da cewa rigar kila ta iya maka wani amfani ne ta bangaren rage raɗaɗin azaba ko wani abu to wannan dai a takaice ita ce kissar wani bangare na kissar wannan shugaban munafukan na ɗan tsawaita ne a kai domin hoton ko picture ya fito sosai ka gane cewa munafiki ne mai tambari ake magana a kan shi ɗan asali ɗan kamfani shi ake magana a kan shi da aka ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يشهد إن والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون anan idza da ita aka buɗe wannan sura a ƙur'ani surori guda bakwai aka buɗe su da idza alaramma za ka iya tunowa surori guda bakwai da aka buɗe su da idza in cinci ɗaka ne ko in barka ka hau da kanka idza waqa'atil waqi'a daya to na ba da tilawa za ka yi ba da da murya za ka yi kenan to mu je ba lokaci ne aha aha a ba lokaci mun ci kuna nuna ba lokaci bari mu hutar da alarama ma nawa za ka biya sun ki zuwa azumi kake biya idza waqa'atil waqi'a daya idza haba zulzilati agal agal muna tare da munafiqun kuma za ka tsallake haba idza ja'aka almunafiquna amma da kana da dabara sai ka ce munafikan ne ban so shi yasa na na biyu idan ja aka munafiqun na uku a a idan shamsu kuwirat suratul takwir na hudu idan sama'un fatarat na biyar in shakkat in shakkat ko idan sama'un shakkat in shakkat ko idan sama'un shak idan sama'u idan sama'un shakkat biyar kenan daga nan sai wacce kuke ta faɗan إذا زلزلت الأرض زلزالها سيوتي إذا جاءك المناف إذا إذا جاء نصر الله والفتح وقد جاء الوقت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا جارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقائدين وراقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين نسالك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه اللهم اجعلنا يوم الفزع الاكبر من الامنين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نضيع بعدها أبدا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراكدين ولا تشمت بنا الآلاء ولا الحاسدين نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراقدين ولا تشمت بنا الآلاء ولا الحاسدين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير أنت الفرد لا شريك لك وأنت الأحد لا ند لك تمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدك أنت الحليم الغفور نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا نسألك اللهم العتق من النيران نسألك أن تبلغ كل واحد منا غايته وأن تحقق لكل واحد منا أمنيته وتعطي كل واحد منا مسألته يا سميع يا قريب يا رب العالمين ليس في الكون إله غيرك فيدعى وليس في الوجود رب سواك فيرجى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين